أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجرنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka mai ikon dukkan komi wanda da ƙaddara wasu da ikon shekamu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana ta laraba ɗaya daga cikin masallatan yan Allah a ban ƙasa don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a kowace rana ta laraba yau muna sha biyu ga watan zulƙa'ida hijiriya 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan abril miladiya 2026 insha Allah muna cikin suratul tauba sannan za mu tashi aya ta 41 infiru khifafan wa thiqala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين har yanzu dai ba mu gushi ba mana bayanin abin da shahi yakin tabuk Allah subhanahu ta'ala yake cewa infiru khifafan wa thiqalan ayyuhal mu'minun ya ku taron mummunai ku hita khifafan wa thiqalan khifafu jam'u ne na khafif thiqal kuma jam'u ne na thaqil kenan abinda aya take nihi ku hita samarinku da dattijanku shine khifafan wa thiqalan wasu muku suka ce ku hita masu ƙarfinku da mara ƙarfinku wasu suka ce ku hita kuna jin daɗi ko a cikin rashin jin daɗi shine khifafan wa thiqalan malamai sun yi maganganu da yawa akan fasar wannan aya tunda yaƙi ne wanda yana buƙatar aje da mummunai da yawa kuma yaƙi ne wanda yake za a tahiya mai nisa ƙasar rumawa ce za a tahiya kinan allah subhanahu ta'ala yana zaburar da mummune so hita samarinsu da kuma tsofaffinsu kenan dattijawansu idan an ce khafif wanda bai da nauyin kowa tunda ai kaga saurayi bai da nauyin kowa bai da kowa bai da ɗa bai da jika shika dattijawa ga mata ga ƴaƴa ga jikoki shine khafif kenan in saqil kenan shi ko khafif saurayi kenan bai da nauyin kowa to gaba dai Allah subhanahu ta'ala ya umarni cewa dai su hita a wurin wannan yaki da jin a cikin shin dadi ka huta a cikin rashin jin dadi ka huta sai Allah ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ku hita ku yi jihadi dan yada kalmar Allah subhanahu ta'ala bi amwalikum da dukiyoyin wa anfusikum da kawunan kenan yakin tabuka yaki ne wanda ke bukata kuɗi tunda yaƙi ne wanda duk yaƙoƙin da manzo Allah ke yi sai dai yayi sayan sayan magana bai cewa kai tsaye za mu ta yawon yaƙi kaza amma yaƙin tabuka kai tsaye an ka hito an ka ce tabuka za mu manzo Allah ya hito kai tsaye ce kurum tabuka muka nufa wannan kenan sannan yaƙi ne wanda manzo Allah ya hito ya nemi kuɗi ya nemi dukiya ga mummunin lalle dole sai da dukiya zuwa wannan yaƙi shine Usman bin Affan ya hiddo dukiya ya hiddo ya bada ya bada raƙumi wajen raƙumi ɗari ya bada banda labtun raƙumma da kuɗi wannan kenan lokacin da manzo Allah ya bayani lalle a yi ciyar da dukiya a hiddo dukiya a yi jihadi jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawunanku sai Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin hakan fa shi yahi alkhairi a gare ku inji Allah in kuntum ta'lamun in kun san alkhairin da ke cikin ciyar da dukiya a hanyar Allah kuma da tahiya jihadi ka ba da dukiya kuma ka je da gangan jikinka ayi lalle yanzu muna cikin wani zamani yan musulmi dole ya da wannan addini sai da dukiya dukiya din da ake ce a hiddo wallahi sai da ita dole addinin musulunci na buƙatar kuku masu kuɗi addinin musulunci na buƙatar masu kuɗi addinin musulunci na buƙatar masu ƙarfi addinin musulunci na bukatar malamai su malamai suke gide kin jama'a kaza ke da kyau kaza bai da kyau su ko masu kudi su hiddo kudin su su bayar domin a yada addini a je bar kayuka da birane a karantar da bayan Allah addini wallahi idan ka tafi kawai lalle kayuka suna bukatar wa'azi suna bukatar karantarwa wallahi idan ka tafi baka gane lalle mutanen kai suna bukata a karantar da su sai ka hutu sai ka huta a cikinsu ka yi kwanaki ka rayu da su a cikinsu ka yi sallah a cikinsu ka ga mu'amalarsu lalle za ka gano suna buƙatar karantarwa suna buƙatar a karantar da su Allah wasu suna buƙatar karatun an ƙi zuwa ne a musu an ƙi karantar da su to dole ne nauyi ne gare mu malamai duk da suke a duniya suna da wannan nauyin da masu kuɗi su hiddo dukiyarsu a taimaka domin a karantar da bayan Allah domin a yada addini domin litakuna kalmatin lahiyar uliya kalma Allah ta kasance ita ce maɗaukakiya wannan kenan sai Allah ce lauka na ardan ƙariba da a ce ɗan abin da za a samu na duniya kusa ne wa safaran ƙasidan sannan da kuma balaguran matsakaici ne ba mai nisa ba sai Allah ce lattaba uka damuna faƙi sun bi ka a mutum da tazarar wurin mai nisa ne kaga ba za su je ba sai su yi ta kawo uzurin ƙarya kamar yadda zama nan gaba za su zo su yi ta kawo uzuri na ƙarya wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi shine Allah ka cewa lauka na aradan qariba da a ce dan amfani da za a samu na duniya kusa ne wa safaran qasida da balaguro matsakaici takaitacce matazar batar nisa Allah ce lattaba'uka da munafiqai sun bi ka sai Allah ce walakin ba'udat alaihim shuqqa sai dai masafa ce ta musu tsawo balaguran ne yayi tsawo gare su shine ash-shuqqa kenan al-masafa kenan sai Allah ce wasayahlifuna billahi su munafikai da sanin za su rinka rantsuwa da Allah akan ƙarya ba shi munafiki sai ya rance akan Allah akan ƙarya ba komi ba ruwan shi suna cewa law istata'ana da mun samu iko la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku Allah ce yuhlikuna anfusahum su munafikai suna halaka kawunansu kenan ma shine malamai suke cewa a daidai wannan gabai wannan gaba kai ashe rantsuwa akan ƙarya halaka kai ne duk mutumin zai zo ya rantse da Allah akan ƙarya kamar ya halaka ya halaka kanshi ne tunda Allah ce wa sayhalifuna billahi law istata'ana la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum za su rinka rantsuwa da Allah suna cewa da mun sami iko tahiya yakin tabuka da mun tahi Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halaka kawunan su wallahu ya'lamu innahum lakadhibu shi kawai Allah subhanahu ta'ala ya san ƙarya ce suke suna da ikon tahiya rantsuwa suke zuwa su yi akan ƙarya dan manzo Allah ya bar su su zamna dan kasu je yakin tabuka wannan kenan sai Allah ce afallahu anka lima azinta lahum Allah ce mu manzo Allah Allah ya yi maka kamun a zargi manzo Allah sai an ce an yahi zabe ka cikin zabu kenan wane mutum kamun a yi zargin sai Allah ce kai an ma yahi afallahu anka Allah ya yahi maka ya yi afuwa akan ka lima azinta lahum dan me kake izini gare su su munafikai idan sun zo sun kawo maka uzurin ƙarya sai ka ba su izini sai ka ba su izini su zauna kai tsaye ai sai ka bari hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har masu gaskiya imani su bayyana gare ka kuma wa ta'lamal kadhibina kuma ka san wanda suke da uzurin ƙarya kenan tunda munafikai sukan zo wajen manzo Allah su rinka bashi uzuri su rinka bashi uzurin ƙarya ai muna da uzuri kaza kaza abin da yasa ba za mu samu dama ba ba mu kaza ba mu da kaza kuma a cikin zuciyarsu su suna da niyyar koda ba a ba su uzurin ko da an ce ko da ba a ba su uzurin ba za su je ba da ba da niyyar zama suka yi su sun ta yi neman uzuri ne da a ce a'a ai manzo Allah ya ba su uzuri ne ai uzuri ne an ka ba su da haka suka zamana to ko da ba a ba su uzurin uzuri ba su zamana to a niyyar su a cikin zuciyar su ba za su fita ba to shine Allah ke cewa yake yi manzo Allah yace ya yahi an yahi maka amma dan me kake ba su izini don mai kake musu izini su zamna su zuwa yaƙi ai sai ka bari har ya bayyana gare ka wanda suke da gaskiya imani kuma da wanda suke da ƙarya imani sai Allah ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ai ba sa neman izininka akan su yi yaƙi ko kasu yi yaƙi a kan su hita wurin yaƙi ko kasu hita ba su nema kurum da kayi umarni kurum ta hiyar suke su masu imani ba su neman izini su zamana ko kasu zamana da kayi umarni da Allah ya umarni da manzo Allah ya umarni kurum ta hiyar suke ba su tsaya ka ce a mu je ka ko ko kan mu je kurum hita suke yi jiran suke yi ranar hita ta zo su dai kurum sai Allah ce wallahu alimun bil muttaqin shi Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da masu jin tsoron Allah masu kiyaye dokokinsu ya san masu jin tsoron Allah kuma ya san wanda ba su jin tsoron shi tunda shi Allah ya san abin da ke cikin zukata ya san abin da ke cikin zukatan mutane wanda ya yi gaskiya ya sani wanda ya zo da ƙarya ya sani aya ta gaba sai Allah subhanahu ta'ala ce mi innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولعوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Allah ce inna inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda suke neman izininka su je yaki ko ka su je yaki su ne wadanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar lahira ba to suke neman izini me kaza ko kan me kaza amma su masu imani ba su ma neman izini da an ba su umarni tahiyya suke kurum jiran suke a ba su umarni su je a musu ka wanda ba su yi imani da Allah ba imani na hakika ba su yi imani da ranar lahira ba imani na hakika su ke neman izini su je ko ka su je sai Allah ce kuma warta bat kulubuhum zukatansu suna cike da shakka Allah ce fahim fi rabbihim su a cikin shakka su ne kwankwanton su ne game da cin nasarar manzon Allah sira da amincin Allah su karatu ta gare shi ya taraddaduna ai suna ta kwan gaba kwan baya at-taraddud shine az-zihab war-rujul tahiya da dawowa a wuri guda su je su dawo sun kasa yin gaba to su ne munafika kenan shine ya taraddadu suna a cikin kwankwantansu da shakkarsu akan cin nasarar shin ba da cin nasara ga manzon Allah sai da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi kuma suna kwangwaba kon baya shine a taraddudu kenan su je su dawo su je su dawo sun kasa tafiya sun kasa tsaya wuri guda ba sa akan ba sa wurin kafare ba sa wurin mu'mini la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wannan kenan to shine Allah subhanahu wataala ke cewa to su wanda suke neman izini su ne munafikai wanda kuma su ne masu iman da Allah ba ba su iman da Allah karshe ba kuma zukatan suna cike da shakka suna cikin shakkar su da kwankwanto suna dimuwa su je su kawo su je su dawo su je su dawo Allah ce walau aradul khuruja da sun yi niyyar fita yaki a yakin tabuka shine walau aradul khuruja da sun yi niyyar fita a yaki la'abdulahu iddatan ai da sun yi tanadi a matsayin tanadi kun gane ko kenan inda mutum na da niyyar tahiya yaki to tun da wuri yake tanadin zuwa yaki tun kamun ranar yakin ta zo dama kaya tanadin makamai kaya tanadin guzuri masu hikima suke cewa ba a hahe gora ranar tafiya gora wanda ake zuba nono za a fahimci ranar tahiya ba ta yiwa dole ne kamun da tahiya kamun ka je bulaguro da kwana biyar za ka fahi goron ka gyara cika gyara shi domin za ka zuba nono a ciki kana bukatar shi amma sun ranar za ka taka ce ka fahi gora ba ta yiwa dole kamun ranar tahiya ta zo ake ista idadi to su kafare sai Allah ce lau su munafikai walau aradul khuruja da sun yi niyyar tahiya la'abdulahu uddatan tuntuni da sun yi tanadin makamai da sun yi tanadi na guzuri amin dama ba su da niyan fita Allah ce walakin sai dai kare Allahun bi afahun Allah ya ƙi zaburarsu ai ya ƙi su fita bai so fita su bashi Allah ta'ala bai so zaburarsu ba ba sabbatahum da sai Allah ya kasalantar da su sai ya ragwantar da su sun ka zama kasalallu sun ka zama ragwaye ba sa son hita jihadi da ayi kururu a ta jihadi sai su rinka lokewa sai su rinka ita kawo uzuri na ƙarya sai Allah ce wa qila qa'udu ma alqa'idi to ku zamana tare da mazauna gida ai daga mata da yara kankana da wanda an ba su uzuri kamar makafi da gurabu ya kasan duk mutum da zai zai zama cikin gida da shi da mata ya wanga ya wanga nan ba kowa kowa ya tafi jihadi sai mata da kankana ai ka sai ya ji kumya kowa ya huta duk zarumai sun huta wurin yaƙi daga kai sai mata da yare kankana sai makafi da guragu shi ne waƙila ƙa'udu ma alƙa'idi sai a ce mu munafakai to ku zamna tare da masu zaman gida su ne mata da yare kankana da makafi da guragu wanda an musu uzuri na huta yaƙi shi makahu ko gurgu dan bai ta yi wurin yaƙi ba bai yi lahi ba babu lahi a kan shi tunda Allah ce laisa al'ama harajun ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الله يقول ليس على الأعمى حرج باب له أكم مكاه ولا على الأعرج حرج هكا باب له أكم قرب ولا على المريض حرج باب له أكم مرة لابية دم به تياكي با ونسوني أكم أزري ماتا يارك أنكنا guragu da makafi amma ka zauna a gida daga kai sai waɗannan ai abin kumya ne kowa ya ta jihadi ka wanga nan ka wanga nan sai yara da mata cikin mata wannan kenan sai Allah ce kai law kharaju fikum da ma sun fita tare da ku ba abin da munafikai za su kara muku inji Allah illa khabalan ai illa fasadan sai kawo banna a cikin su ta kawo banna su yi ta kawo cikas dama a ce wai za su hita to wannan ba abin da za su ƙara muku sai wannan abin wala auda'u khilalakum da sun gaggautar da kawo baraka a cikin shine la'auda'u ai la'asra'u da sun yi gaugawa kawo baraka su rinka kawo annamimanci su rinka da kozance suna kawo cikasai a wurin tahiyya ka san kullum munafikan Allah suke hana tahiyyar musulunci suke kawo cikas a wurin ta musulunci su kawo zance wannan zance su katse gumu wannan ai ai kaza domin su ragantar da masu raunin imani to shine Allah ke mamu labarin da ma a ce munafikai sun yi ta yaƙi wannan yaƙin na tabuka da ba abin da za su ƙara mummune sai fasadi ɓanna kuma da sun gaugauta kawo baraka a cikinsu su rinka yada annamimanci cikinsu Allah ce ya bagona kuma fitnata suna neman fitina tsakaninku suna neman su kawo baraka tsakaninku ku tarwace to kullum haka munafukan Allah suke su Allah ce wa fikum sama'una lahu tare da cewa a cikinku akwai wanda suke sauraron maganarsu ku mu ne kenan wa fikum sama'una lahu a cikin ku akwai wanda suke sauraron munafikan bi ma'ana masu raunin imani sai su rinka sauraron maganar su har maganar su ta yi tasiri akan masu raunin imani cikin ku sai Allah ce wallahu alimun bi zalimi shi Allah subhanahu ta'ala masani ne game da azzalumai sai Allah ce laqad ibtaghaw fitnat لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى لقد ابتغوا الفتنة حقيقة سنة مفتنة تكنكم كم من سوى المنافقين تنتما سنة مفتنة كاو فتنة تكنكم yakin Uhud abin da ya faru a yakin Uhud kingin tsiruk da munafikai sun sa mummanai sun tarwatse sun ki zuwa yaƙi irinsu abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikan duniya ya soya tarwatsar da wata tawaga daga cikin mummanai su ki zuwa yaƙin uhud su shi ne alaka cewa ai laƙadir ta gawul fitina ta haƙiƙa sun nemi fitina ma a cikin tunda wa kallabu lakal umura kuma sun jujjuya maka al'amarin hatta ja alhaqu haddai gaskiya ta zo kun ka samu cin nasara وظهر امر الله الامر الله يبينه وهم كارهون سوكو باسوكي باسا سو su munafikai idan addinin musulunci ya ci gaba sai su rinka jin haushi su rinka jin bakin ciki idan kuma an ci nasara akan ku sai su rinka farin ciki to wannan ita ce siffa ta munafikai babban munafici duk mutumin da yake da wannan siffa to ya tabbatar da yana da siffa ta babban munafici duk mutumin da ya ji idan musulmi sun ci nasara yana jin haushi to ya tabbatar da yana da cutar munafici babbar cutar munafici kuma duk mutumin da yake idan mummune sun samu kariya an ci nasara akan su yana farin ciki to ya tabbatar da yana da cutar munafici babban babban munafici a cikin zuciyar shi tunda su mu babban babban munafici shine ba ka san ci gaban musulmi ba sa san ci gaban addini idan musulmi suka samu cin nasara suka samu ganima sai su rinka jan haushi idan kuma an ka ci nasara akan mummunai sai su rinka farin ciki to wannan suna ake ce ma manya manyan munafukai kuma kowane zamani akan samu waɗannan a zamanin manzo Allah ya zamana tare da su kuma kowane zamani za a samu irin su zaka suna bayyana kuma galibi manya manyan babban munafici yana bayyana ne a lokacin da musulunci ke ci gaba a lokacin da musulunci ke haɓaka to a lokacin sai ga maye-maye munafukai suna bayyana suna ta kawo cikas a cikin tahiyar musulunci wannan kenan to shine Allah ke ta bayyana muna muyagun halayen munafukai su yi ta kawo fitina a cikin musulmi su rinka jin daɗi idan musulunci ya ci baya idan an ci nasara akan mummune idan kuma mummune suka ci nasara sai su rinka farin ciki to wannan ko shakka babu duk wanda ke da wannan siffa ya tabbatar da yana da siffa ta babban munafici sannan akwai karamin munafici wanda manzo Allah ya bayyana shi a cikin hadisi ingantacce cewa ayatul munafiqi salat alaman munafiki guda uku ce idza kazzaba idza idza idza hadatha kazzaba idan yayi zance yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawli sai safa sai ya saba wa idza atmina khana idan ka amince mishi ka yarda da shi kaga masha Allah a zahiri da musulmin kirki ne ya haɗa siffa ta musulmi amma ina ashe mai yaudare ne sai ya ha'ince ka sai ya yaudare ka to wannan ana ce mata nifaqul amali wannan munafici ne na aiki ba to shi ne ake ce ma nifaqul asghar kenan karamin munafici wanda bai kai babban munafici ba ƙarya cin amana saba alƙawali ƙariya cin amana saba alƙawali wannan siffofin munafukai ne ba a cewa ba babban munafici ba ne a siffofi ne daga cikin siffofin munafukai kenan duk mai wannan siffofin ya tuba zuwa ga Allah ya bar su ya bar ƙarya ya bar cin amana ya bar saba alƙawali saboda mi waɗannan duk siffofi ne na munafukan Allah wannan kenan to shine Allah ke cewa wa minhum daga cikin su munafukai kenan tunda kun san ita suratul tauba tana magana ne akan siffofin munafikai ba a gushe ba ana wa minhum wa minhum wa minhum zaka yi tajin wa minhum wa minhum daga cikin su dai su munafikai kenan Allah ce wa minhum daga cikin su munafikai man yaqulu udhalli man yaqulu udhalli wa la taftinni akwai mai ce ma manzon Allah ka mini izinin in zamna gida kakka fitine ne wani munafiki ne aka ce ma ibnu qais sai manzo Allah ya umarni cewa a hita da shi a hita zuwa yakin kasar ruma sai ya ce ya manzan Allah kamar izini in zamana gida kaka fitine ne saboda mi ni mutum ne mai shawar matan rumawa matan rumawa masu kyawo ne in nita hin gane su zan fito kaga munafiki kenan wai shi wai idan ya ga matan rumawa wai zai fitine da su shi yana gudun idan in ya tahi kasar rumawa ya ga matansu to zai fitini da matan da haka wai a mashi izini ya zamana saboda mi kan matan rumawa su fitini shi masu kyawu to kaga munafici kenan wai wannan shine uzurin shi kenan shine wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni daga cikin su munafikai akwai mai cewa a mashi izini ya zamana gida ka a fitine shi da matan rumawa wai sai Allah ci a ala ku saurara fil fitnati saqatu ai yanzu ne ma kuka fada cikin fitina zaman gidan zamnawarku a gida shine fitinan ma ala ku saurara Allah ce fil fitnati saqatu a cikin fitinan ne kuka fada ma yanzu kam yanzu kam kuka fada a cikin fitinan gadan gadan sai Allah ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin lalle wutar jahannama mai kewayewa ce ga kafirai Allah kare mu sai Allah ce in tusibuka hasanatun ga siffa sunan ga siffan munafikan Allah nan idan wata kyaukyawa ta same ka ta su'uhum abin sai baka muta musu rai idan ka samu cin nasara an ka samu ganima an ka samu cin nasara akan kafare addinin musulunci ya daukaka ta su'uhum haka sai ya bakanta musu rai ba su to munafikai kenan ma to wannan shine ake cewa babban munafiki idan mummune sun ka samu cin nasara idan manzo Allah ya samu cin nasara ga ganima ga kafirai an kashe sai munafikai su rinka jin haushi abin ya rinka bakanta musu rai amun wa in tusibuka musibatun idan wata musiba ta shafe ka bil ta hanyar mutuwa an kashe mummunai a yaki ya kulu su rinka cewa ai qada akhadna amrana hakika mun rike al'amarin mu na cewa ba za mu ziyaki ba dama ai dama mun ce ba za mu tafiya ba min qabl tunda dama mun rike shirin cewa ai mu ba za mu fita ba to kaga muna faɗa kenan wai da an ci nasara akan mummunai sai su a ai da ba su sun niyya ba za su fita ba sun rike al'amarin cewa umarnin ba za su fita ba dama wai tawallau sai su rujo ya baya wahun farihun suna farin ciki cewa wai ai an ci nasara akan mummunai an ci nasara akan manzo Allah sai suna alfahari to duk wanda ke da wannan siffa ko da a cikin musulmi ne ya tabbatar da ya zama munafiki babban munafiki in dai za a ci nasara akan mummunai ka rinka jin daɗi to ka tabbatar da kana da babban munafici a cikin zuciyarka sai Allah ce ka ce musu kullun yusibana wallahi ba abin da zai same mu kullun yusibana ka gaya mu munafikai ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da dama Allah ya rubuta mana tun lauhil mahfuz in ma mutuwa ce za a kashe munan yaƙi dama Allah ya rubuta tun lauhil mahfuz in ma menene zamu samu dama tuntuni Allah ya rubuta tun a cikin lauhil mahfuz abin zai same mu shine kullun yusibana kace ba abin da zai same mu wallahi illa ma kataballahu lana sai abin da Allah dama ya rubuta zai same mu huwa maulana dan haka shi Allah subhanahu ta'ala shine majibincin lamarin mu maula shine mai taimako majibin lamari mai bada kariya kamar da Allah ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم zalika bi anna Allah maula alladhina amanu saboda Allah shine majibincin masu imani duk inda suke a duniya wa annal kafirina la maula lahum sai Allah ce kuma kafirai ba su da majibincin lamarinsu ba su da mai taimakonsu Allahu waliyul ladina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى Allah الظلمات ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani maza da mata duk inda suke a duniya walladina kafaru su ka wani su kafirta awliya'uhum at-taghut majibincin su sune dawagitai yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat suna fitar da su daga hasken musulunci zuwa ga duhun kafirci shi ko su ko masu imani Allah ne majibincin su Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur yana fitar da su daga hasken kafirci daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci su ko kafirai Allah su kuma kafirai majibantar su ne dawagitai shedannu suna fitar da su daga hasken musulunci suna ingiza su zuwa ga duhun kafirci wannan kenan bambancin kenan to da da haka nan Allah ce ka ce musu ba abin da zai same mu sai abin da dama Allah ya rubuta mana zai same mu in ma mutuwa ce dama Allah ya rubuta za mu mutu a wani yaƙi shi ne majibincinmu wa alallahi falaita wa kalil mu'minu ga Allah ne ya kamata mummune su dogara don da suke a duniya dama mummune yana dogara ne ga Allah ba ga kowa ba abinda ake cewa dogaro shine sakankan cewa ka yarda Allah ne mai makacin nasara to sannan kuma shi dogaro yana da wannan guda biyu na farko ka dogara ga Allah Allah shi duk abin da ka samu na cin nasara ko na faduwa daga Allah ne sannan kuma na biyu al'akhuz bil asbab ka riƙi sababi sababin da zai sa ka samu abin arziki ba ka cewa a ka zamna a cikin gida ka yi ta rusa barci ka ce a ai dama Allah ya alƙalin zai bani arziki ko da ban taɓa sai na samu arziki Mm-mm. dole sai ka yi riko da sababi sababi shine kai kasuwanci kasuwanci shine sababin samun mi اضطربت صلاة العشاء kuɗi kenan shi kasuwanci shine sababin in ka riƙi sababi sai Allah ya baka arziki haka noma sababi ne na mi na samun kayan gona baka to a'a yanzu ruwa ayi damuna kuna saka take kai ta rusa barci a cikin gida kuma in in ra- in kaka ta zo ka taka- ka girbi hatsi ya- zai yi dole sai ka dauki d- dawa gero wake kayi shimka kenan wannan dawan da geron da alkama da me sababi ne na ka samu kayan gona dole sai ka shimka idan ka shimka sai Allah ya baka ka kayi noma kayi maimai da sauransu to wannan shine al-akhdhu bil asbab kenan kenan ka riƙa ka riƙi sababin samu amma kurum ka zama na kace a wai bakin da Allah ya tsaga bai bai bai hana miji ni Yo, in baka in baka in baka tashi baka samu dole sai ka ta- tashi ka samu dole sai ka motsa ka nema waftahu min fadlillah ku tashi ku nema daga daga farallar Allah dan haka ba a san ranganci dole sai ka motsa ka fita nema sai Allah ya taimake ka a cikin wannan neman wannan kenan to wannan shine Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa duk abin da ya same ka daga Allah kuma ka dogara ga Allah cewa duk abin da ya same daga daga- na alkhairi ko na sharri daga daga gare shi ne kul ka ce musu hal ka rabba sunu bina ka karanta قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين sai Allah ya ce ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند أو بأيدينا sai Allah ce فتربصوا إنا معكم متربصون domin Allah ce قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل me yasa ba za a منكم karba ba إنكم كنتم قوما فاسقين Mm.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا Mm.
إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة مم.
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون kul ka ce musu hal tarabbasuna bina ba komi kuke jira gare mu ba mu mumune illa ihdal husnayn sai ɗayan biyun ɗai- ɗayan biyun kyaukyawa shine kyaukyawa ɗai ɗayan biyun kyaukyawa imma shahada imami imma ganima shine abin da kuke jira gare mu tunda har abada shi mummuni idan idan ta yaki ba zai taɓe ba ta kowace hanya ba zai taɓe ba in an kashe shi yayi mi yayi jihada yayi shahada kai kenan ba zai taɓe ba in kuma ya ci nasara ga ganima to da haka duk abin da mummuni zai samu a wurin yaƙi shi alheri ne gare shi a kashe shi yayi shahada kuma in ya kashe ya kashe banza ga ganima ya samu shi ne Allah ka ce ka ce musu kul hal tarabbasuna bina ka ce ba komai kuke jira bai same mu ku munafikai illa ihdal husnayn sai ɗayan daga cikin kaukyawa biyu shine in ma shahada in ma cin nasara mu kan wannan hanu na tarabbasu bikum mu muna jira ne gare ku an yusibakum Allahu bi azabi min indihi Allah ya same ku daga ya same same ku da azaba daga wurin shi ya turo muku da wata musiba daga wurin shi au bi aidina ko ta hanyar hannuwan mu mu yaƙe kuma kashe ku wannan shine ɗayan biyu kenan ku kuna jir- muna kuna jira muna ba ku bi kuke jira muna ba sai ɗayan kyaukyawa biyu mu ko muna jira muku su a yayi ne su a yayi ne shine mummuna biyu imma azaba daga Allah imma mu kalkashe ku da hannuwan mu ta hanyar yaƙi kenan shine su a yayi ne kenan mu kau kuna jiran muna husna yayi ne kyaukyawa biyu imma shahada imma ganima mu kau muna jiran muku su a yayi ne mummuna biyu imma azaba daga Allah imma mu yaƙe ku mu karkashe ku da hannuwan mu sai Allah ce fatarabbasu ku jira inna ma'akum mutarabbisun mu muna tare da ku muna jira Allah ce kace musu kul kace an fi ku tawan ku ce da duke kuna da'a aukar hanku tilas ko ku ciyar kuna yin da'a ko ku ciyar da ita tilas amma dai lan yutaqabbala minkum ba za a karba ba munafiqai kenan munafiki in ma ya ce da dukiyar yana so a cikin da'a in ma ya ce da ita tilas to ko yayi dai ba za a mi ba ba za a karba ba Allah kare mu saboda mi sharadin karba aiki shine imani to su ko ba su imani ba shine imani man amila salihan min zakarin aw unsa inji Allah wa huwa mu'minun wanda yi imani wanda yi aiki na kwarai namiji ko mace sai Allah ce wa huwa mu'minun shine sharɗin karba aiki yana mummuni to su ba su yi imani ba sun bayyana imanin baki ne amma sun koyi kafirci a cikin zuci da haka su ciyar suna so ko tilas ba za a karba ba Allah ce saboda mu innakum kuntum qauman fasiki ku fasikai ne kafirai ne da haka ba za a karba ba sai Allah ce kuma wa ma mana'ahum ba komai ya hana ba an tuqbala minhum nafaqatuhum a karbi ciyar da dukiyar da suka yi ba komai ya hana a karbi ciyar da dukiyar da suka yi ba illa annahum kafaru billahi fa te dan sun kafirce ma Allah wa bi rasulihi kuma sun kafirce manzon Allah wannan shine cikas abin da ya kama cikas kafirci ga Allah da kafirce ma Allah da kafirce manzon Allah sira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kuma gashi wala ya atuna salata illa wa hum kusala ba sa zo masalla sai suna cikin kasala shi kullum munafikin Allah in ya tashi sallah cikin kasala yake bai da kar- karsashi wurin tashi ya ibada da an kira sallah har lokacin yayi saboda Allah wai har lokacin yayi kuma in zo wajen sallah buga-buga dan da minti biyu ya ƙari sallah siffar munafici kenan baya iya tsaya ya karatu mai kyau dan da nan ya ƙari wala ya tuna salata illa hum kusala ba sa zo masallar su suna cikin kasala kuma wala yunfiquna illa hum karihu ba sa ce da duke su sai tilas in ma kaga sun ce dan dai ka a ce ba su ce ba dan ganin mutane ne dan ka a ce ai ba su ciyarwa sai su sai su yaddo su yi to kaga su ne wannan su ne munafiqai wannan manya manya munafici ne sallah ba sa yadda ta cikin sai kasala sannan kuma wani wuri Allah ce إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا- وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafiqai suna yaudar Allah alhali ba sani ba Allah na mayar musu da sakamakon yaudar da suke sun bayyana musulunci an kyale su ba a ribanci duke su ba ba a kashe su ba kaga suna ganin kamar sun yaudar Allah huwa khadi'uhum Allah zai mayar musu da sakamakon yaudar su ran tashin kiyama ranar da za su nemi haske sun yi su rasa wa iza qamu ila salata idan sun tashi zuwa sallah qamu ku sallah su tashi na kasala da kasala wala wala wala- wala yadhkuruna allaha yura'una nas suna nuna wa mutane in ciyar za su yi sai sun nuna wa mutane sai sun yi riya duk abin da za su yi sai sun nuna wa mutane a cikin are suke yi wala wala yadhkuruna allaha illa qalila sannan ba su ambatan Allah sai kadan sufa munafika kenan su munafikan Allah ba su yawan zikiri ba su yawan ambatan Allah idan sun zo sallah dandanan ma sun kare sun mutu sun tayi ba sa tsaya su natsu su ja su yi karatu mai kyau dandanan sun kare sun sun sun sun tayi sannan kuma wala yunfikuna illa wa hum karihun ko ba sa ce da duke su sai tilas sai an tilasta su da ket su yi to wannan ita ce siffar munafikai sannan manzo Allah ce asqalu salatu alal munafiqina salatu subhi wa salatu isha'i salloli masu ya akan munafikai sallar asuba da sallar isha'i wannan sallolin suna ma munafikan Allah wahala sai manzo Allah ce law ya'lamuna ma fihi ma da sun san alkhairin da ke cikin wannan sallolin la atawhuma walau habwan da sun zo musu koda da rairayi koda da jangin amma suna musu wahala sallah isha'i tana wa munafiki mutum wahala sallah asuba tana wa munafiki wahala wannan kenan sai Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum kad dukiyoyinsu su birge ka kai manzo Allah ko kai musulmi
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم Domin yasa إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزحق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون Mm.
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون Mm.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum kad dukiyoyin munafiqai su birge ka ga dukiya ga ƴaƴa ga mata Allah ce wannan kai su birge ka kai birge ka arziki da Allah ya basu na duniya Allah ce kai ya birge ka haka dukiyoyinsu da ƴaƴansu kar su birge ka banza ne inna ma yuridullahu Allah yana nihi ne yu'adhibahum biha ya azabtar da su dalilin wannan dukiyar da wannan ƴaƴan sannan kuma wata zahaƙa an fusuhun rayukansu su hita daga kawo daga cikin jikinsu wahun kafiru suna gafare da haka allah sai ya taba su mai jin daɗi ga jin daɗin duniya ga kuɗin ga 'ya'yan amma kuma suna ta saba ma allah sai allah ya taba su kuɗin sai Allah ya ta basu koshin lafiya ga kudin ga ƴaƴan ga dukiyar amma sai kuma suna ta saban Allah sai Allah ya ta basu koshin lafiya me yasa istidraji ne Allah ke musu so ne yake kama su da cikakken lahinsu da haka sai Allah ya ta basu kuɗi da koshin lafiya da komi sai Allah ce inna ma yuridullahu li yu'adhibahum biha Allah yana nahin ya azabtar da su da wannan dukiyar da wannan ƴaƴan wa tazhaqa am a cikin wannan rayuwar ta duniya wa tazhaqa anfusuhum rayukan su ta daga cikin jikinsu wa hum kafiru suna kafire Allah ce wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah suna cewa innahum laminkum wa suna da cikin su sun ka cewa ai muna tare da ku mu ma ai mu ma ana aiki addini tare da mu muna taya kaza kaza suna ta rantsuwa da Allah suna cewa innahum laminkum ai mu ma mana daga cikin ku mu ma tare muke ana aiki addini tare da mu alhali Allah ce wa ma hum minkum ƙarya suke ba su daga cikin ku walakinnahum sai dai su qaumun yafraquna mutane ne mutsorata ka munafikai mutsorata ne ba san san hita jihadi ba sa san mutuwa shine walakinnahum sai dai su munafikai qaumun yafraquna mutane ne mutsorata inda Allah Allah ce ga siffarsu nan lauye ji duna malja'an da a ce za su samu wata malaba shi ne malja inda za su taya su laɓe don kasu ta jihadi au magharatin magharat jam'u ghar ko su samu wani kogon duki shi ne ghar kenan su shige ciki don dai kasu ta yi su dai don su ta jihadi kasu mutu Allah ce au muddakhalan ko wani rami na zasu biya shi ne muddakhalan wani rami Allah ce lawallau ilaihi da sun juya gare shi wahum yajmahuna ai wahum musri'in suna gaugawa munafikan Allah kenan wannan duk ana nuna mana siffofin munafikai Allah ce wa minhum daga cikin su dai munafikan kenan man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda suke aibanta ka a cikin sadakoki na zakka ai fi zakawat kenan idan an kawo dukiyar zakka idan manzo Allah ya bawa ne bai bawa ne ba sai sun ce a kaga an yi son kai an ba wani an hana wani shi ne sai su rinka aibata manzan Allah wai don manzan Allah ya ba wani ya hana wani sai su rinka ambatan shi Allah ce fa ina wato min haradu idan an ba su daga cikin dukoyin zakka sai su yarda su a ka wannan annabin Allah ne lalle amma wa in lam yuqtu min ha idan manzan Allah bai ba su ba izahum yasqatuna sai su rinka fushi suna fushi wai dan me manzan Allah bai ba su ba lalle wannan rabo babu adalci ciki kaji da Allah idza lam yu'tu minha idan manzo Allah bai basu ba idahum sai ga yasqatun suna hushi sai su zuciya sai Allah ta walau dadai annahum su munafiqai radu ma atahum Allah sun yarda abinda Allah ya basu wa rasuluhu da manzon shi wa qalu kuma suka ce hasbunallah ka Allah ya wadace mu Allah ya ishe mu ko da ba a bamu wannan duke ta zakka ba ai Allah ya ishe mu sayu'tina Allah min fadlihi da sannan Allah zai bamu da falalar ta aljanna ta ni'ima wa rasuluhu da manzon shi Allah nan gaban nan gaban in an samu sai manzo sai ya bamu Allah ce da haka suka ce da yahi alheri gare su inna ila llahi raghibu lalle mu zuwa ga Allah ne muke kwadayin samun ni'ima samun aljanna da a ce haka sun kai suka ce suka fada maimakon su rinka cewa ai an ba wani ba a ba wani ba da haka su ba a musu adalci ba da hakan suka ce da sun ce da sun yarda abinda Allah ya basu da manzon shi kuma da sun ce Allah ya ishe mu kuma Allah da sannu zai ba mu nan gaba daga falalar shi in ma yanzu ba mu samu ba nan gaba za mu samu wa rasuluhu da manzon shi inna ila Allahi raghibu lalle mu zuwa ga Allah ne muke kwaɗayin samun ni'ima da samun aljanna to da hakan suka ce da ya alheri sai da ina to Allah ya kare mu da sifar munafici abin da makaranta Allah ka ba mu ladashi abin da muka kuskure Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon jinta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi